إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatun littafin sai fiqh sunna wa adillatihi wa tawdihi mazahib al-a'imma na babban malami abu malik allah ya ji kansa da rahama allah subhanahu ta'ala ya rahamshe mu ya gafarta mana ya gafarta masa ya gafarta mu malumansa gaba daya allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya datar da mu wadan daidai kuma ya ba mu iko da aiki da abin da za mu karanta muna cikin kitabu sala babu mawaƙita sala babin da ke bayani akan lokutukan sallah mun yi bayani akan ainihin lokutukan sallah na la'asar da kuma na azahar sannan da na la'asar yau na uku shine lokacin sallar magarba da matsalolin da suke da alaka da shi wannan lokaci malin ya ce salatul maghribi sallar magarba ko lokacin sallar magarba al-maghrib fil asl maghriba asali abinda ake nihi da ita min gharabati shams kalma ce ko suna ne wanda aka zakulo daga ainihin faduwar rana ai min gharabati shams idza ghabat wa tawarat daga ainihin faduwar rana idan ta koye ba a ganinta sannan wa yutlaqu fil lughati ala waqti al-ghurub wa makanihi sannan ana amfani da shi a cikin halcin larabci akan lokacin waduwar rana da kuma ainihin wurin waduwar rana haka ce al-maghrib shine yamma ai wurin mahaɗar rana haka ce al-maghrib ana nihin waqtu ghurubi shams lokacin waduwar rana kuma saboda sallan tana da alaka da wannan lokaci da bacewar rana sai ake ce ma wannan sallan sallan magharba ai sallan waduwar rana وعلى الصلاة التي تعدى في هذا الوقت حكنا أكن صلاة أكي يي أولنا لوكتي ويطلق على المغرب كذلك الإشاء حكنا أنا أنبت سنة المغرب أكن أينها الإشاء سوى سنة حدوى دكا سباء يوسف إرانا تابت سيرانا تهادي أما yukrahu haza an karhanta sanya ma ainihin lokacin magariba an karhanta kiran sallar isha'i da ainihin magariba kamar yadda ya zo a cikin asabi sahihai da wani yake cewa sallallahu alaihi wasallam la taghliban lakum al-a'rab ala ismi salatikum al-maghrib wa taqulu al-a'rab hiya al-isha kar ainihin ambatan larabawan ƙauye wanda suke cewa akan magariba suna cewa sallan magariba kan wannan ya ruɗe ku suna nihin sallan isha'i mana ku waɗi isha a sanya mata sunan isha da kuma ainihin magariba a sanya mata sunan magariba yaushe ne lokacin sallan magariba yaushe ne farkon lokaci kuma yaushe ne ƙarshen shi malin ya ce awwal waqatul maghribi farkon lokacin magariba shine idza gharabati shamsu wa ghabat wa takamala ghurubuha idan rana ta fada ko ta bace ma'ana fada wanda kuma ya kammala cewa ta fada ba wani gizagize bai tale ta ba kai ne kake bayan wani dogon gini ba baka ganin rana in ka koma bayan wani gini baka ganin rana a wajen ka wannan ranar ta boye ana tana iya amsa ma'anan gabar amma ba ta fada ba hakanan idan wani abu ne ya tare ta ko ni gizagize ya tare ta a wajenka wannan ranar gabat ba a ganinta amma kuma ma garabat ba ta fada ba kenan son ake lalle ranar ta fada ta koye daga ganinka kuma an samu lalle cikakken fadawa bil ijma da ainihin ijma'in malamai wannan wahaza zahirun fi sahari wannan yana faruwa bayyananne ne a wuraren da ke sahara ne za ka ga rana ta fada tabbata fada ba ka gani ainihin kaskanta wa yi fil umrani bi zawali shi'a amma idan cikin gari ruwa ne masu dogayen gininnuka ne ana gane ainihin hadawanta daga ainihin bacewan haske ko rayonkinta wanda ke bada alamun cewa tana ne min ru'usul jibal akan ainihin duwal wato wa iqbalul zalami min al-mashriq sannan kuma kana iya ganewa cewa koda kana cikin ainihin manyan-manyan gidaddaji ne an haske ka gana yamma ya fara bacewa ko ya bace kuma sai ka juya gaban ka gabas idan ka diba gaban ka gabas sai ka ga cewa duhu ya fara yi to wannan tabbacin cewa rana ta fara tawa da idan dai akwai ta to wannan duhun na gabaci baya fitowa daga ta fada to daga gabas zaka gani duhu ya fara ainihin fitowa wa tulu'in najmi haka nan zai iya kaiwa zuwa ga ainihin fitowa ainihin tauraro wannan tabbaci cewa ranar ta fada wannan shine farkon ainihin lokacin daga an gaba a ganin kaskon rana a nan wurin ya kamata mu gane cewa idan aka ce rana ta fada ba ana nihin ba faduwanta a dukkan fadin kasar nan ba ana nihin faduwanta a dukkan fadin yanki a'a hukuncin yana da alaka ne da kai wanda kake a wani wuri keɓantacce a nan wurin misali ina cikin wannan gari idan rana ta fada hukuncin yana da alaka da ni rana ta fada to lokacin magariba yayi a wannan wuri amma a gari na gaba ranar ba ta hada ba yanzu akwai hanyoyi na sadarwa da zaka ɗauki salula ka kirayo gari na gaba to zai gani cewa rana har yanzu suna ganin a lokacin da kuke himman yin sallan magarba a wani waje lokacin na ranar da ta hada wani wuri kuma wanda suke gaba da ku sannan su wannan ranar suna ganin ta ga sanan kaskonta ana gani ana za a samu bambanci ko da cikin ƙasa guda ne za a iya samun bambancin minti goma ko minti sha biyar ko fiye da hakan idan ya fita daga wata ƙasa ya kai zuwa wata ƙasa ko da kuna cikin yanki guda ne to za a iya samun bambancin awa guda ko kuma fiye da hakan wannan wurin hukuncin waɗuwar rana yana da alaƙa ne da kai a inda kake a faɗin duniya inda kuma kake gada ranar idan ta faɗa to kai a game da kai lokacin sallar magarba ya yi wanne ne ƙarshen lokacin magariba akhir waqtul maghribi malamai suna da ainihin maganganoni manya-manya guda biyu akan ainihin ƙarshen lokacin magariba na farko suka ce anna lil maghribi waqtan wahidan ba'da al-ghurubi bi qadri ma yatatahharu al-musalli cewa ita magariba ƙarshen lokacinta ko magariba tana da lokaci guda ɗaya ne bayan faduwar rana kwatankwacin lokacin da zai ishi mutum ya yi tsarki ai mai sallah ya tsarki wa ya sutura auratahu ya suturta al'auransa ai ya sanya kaya wa yi azini ya yi kiran sallah wa yi ƙimulus sallah sannan ya tada sallah ya yi sallah wannan lokacin idan ka ƙaddara shi ya kai minti nawa minti ashirin minti talatin to wannan shi ne dai daga shi zuwa wannan tun da haɗuwanta zuwa ƙarshen wannan lokacin da zai ishe ka ka yi arwalla ka sanya kayanka ka fito ka yi kiran sallah a dauki dan mintuttuka a tada sallah to wannan lo a gama sallah to wannan lokaci shine lokaci wanda a wajen imamu malik haka nan da auza'i da shafi'i suna ga shine karshen lokacin magariba karshen lokacin da zai ishe ka wa'annan ayyukan wa hujjatuhum miye hujjansu suka ce shine imamatu jibril alaihi salam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya ja shi sallah wanda ya gabata ya yi sallah a farkon lokaci kuma ya yi sallah a lokaci na biyu malam ya ce wa kaddama ya riga ya gabata wa fihi a cikin hadisin ya zo cewa ya zo cewa an annahu salla fil yawmil awwal yayi salla a lokaci na farko yace fi yawmil awwal wa thani sannan yayi lokaci yayi salla a lokaci na biyu al maghriba sallan maghriba hina gharabat sham yayin da ainihin rana ta fada yayin da rana ta fada waqtan wahida ana da faduwan da ainihin farko da ainihin yi na biyu وبما رواه سويد بن غفلة قال سمعت عمرو بن خطاب عمر بن عمر بن خطاب يقول صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب cewa ku yi sallah wannan sallah ku sallaci wannan sallah alfijaj ko alfujaj shine jam'u fajj shine hanya ma'ana musfira suna da haske tana da haske cewa ku yi sallah yayin da kuke ganin hanyoyi suna da haske ku yi sallan magariba yana yin sallan magariba tun akwai sauran haske ma'ana ba za ku bar sallan magariba ba ku yi ta a lokacin da bi duhu ya fara shiga a'a lokacin magariba ana yin ta hanyoyi duka kana ganin ta ana ganin su haske yayi nan wurin masu cewa idan aka tara sallah kai akwai sauran haske ba za a yi ba a'a abun da ke da alaka da sallan magariba ba sauran hasken da ke gama gari ba ne a abun da ke alaka da ita shine faduwar rana lokacin da an kai kiran sallah ka juya akwai rana ko babu rana rana ta hada shikenan shine lokaci mana lokacin ta yayi kasancewan kana ganin na nesa da kai da sauransu wannan an so a yi sallan magariba ma a gaugauta sai za mu gani gaugauta lokacin sallan magariba yana abinda ake so kawai faduwar rana da tabbatuwan cewa rana ta faɗi shine ake bukata amma ba ana bukatan ba cewa sai ta nuna kamar yanda wani fikihu ne wanda baya daga cikin littattafai kawai haka nan mutane suka yi amfani da shi cewa sai rana ta faɗa yi ta nuna musamman wacce irin nuna ne ba ke ne ninan kuma shine zai kai zuwa ga rubama ɓacewan jirgin na ainihin faduwar rana wannan kuma yana nihin lokacin sallar isha'i na biyu daga cikin maganganun malamai cewa lokacin sallar magariba na ƙarshe shine akhiruhu an yaghiba shafaqu ƙarshen lokaci shine shafaqi ya bace shi kuma shafaqi shine janyar da rana zata bari bayan ta fada bayan katkon ya fada wannan kure-kure da ɗan gizagizan da suke nan za a gani haske na haska su an ga wani shishija ana ga wani shishija a yammaci wa huwa qawlu sauri wa ahmad shine abinda wannan malamai suka tayi kamar imam ahmad ishaq da abu sauri wa ashabu ra'ayi da cikin almajiran imam shafi wa ba da ashabi imam abu hanifa wa ba da ashabu shafi'i wa sahahu nawawi wa ikhtarahu wa ikhtarahu ibn munzir wa huwa sayyid me dalilin su suka ce shine hadisi ibn amr marfu'an cewa yake cewa waqtu salatul maghrib ma lam yaghib shafaqu lokacin sallan magriba matukan shafaqi bai bace ba wanda ya gabata sannan hadisin su na biyu ko hujja ta biyu mai karfi shine hadisi abi musa fi sa'il an mawaqitis salah game da wanda ya tambaya akan lokutukan sallah wafi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi salla fil yawmil awwal yayi salla a lokaci na farko al maghrib hina waqafat ay garabat ash-shams yayin da ainihin rana ta kwada ta zamanto ba a ganin ta wa fil yawmil thani a kwana na biyu yayi sallan maghriba hatta kada inda suqutu shafaqi har sai da kusa cewa shafaqi ya bace wannan kuma duka yana karfafa ashe zababban lokacin da ake so a sallaci sallan mi salla ainihin magariba to kan wannan shafaqin ya bace ya zamanto akwai sauran shafaqi akwai sauran jijjana rana idan ya kai ya bace to an jinkirtar da ita har an wuce ƙarshen lokaci mana saɓanin abin da ke aula wanda kuma a cikin jinkirtawa ɗin akwai ainihin laifi nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cewa wani aiki yayi yake cewa as-salatu ala waqtiha sallah a cikin ainihin lokacinta idan kai iya ƙoƙarinka wa'annan lokutukan da ka sani sai ka kiyaye inda yi falala shine ka yi ta a cikin lokacinta jinkirta ta jinkiri ga wanda ke larura in baka da larura sarka yi sako ga ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi na uku hadisi zaid bin thabit yake cewa قال لمروان ما لك تقرا في صلاه المغرب بقصار المفصل me yasa kake karanta ainihin qisarul mufassal gajerun suraye a cikin ainihin magariba wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra bi tulay at-tawilayn yana karanta da mahi tsawo daga cikin suraye kamar suratul a'raf ya kan karanta a ciki وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة حرفا حرفا ينا كراتوني أنا غاني كراتون آية آية معنى بايا حد كلمومي تتر بترتيل مع اتمام ركوع وسجود تعالى cewa in yazo yin sallah yana cika ruku'i kuma yana cika sujada fa hadha yadullu ala anna waqtul maghrib mumtaddun ila ghiyab ash-shafaq sai suka ce wannan dalili ne akan cewa lokacin lokacin magariba ya iya kaiwa har zuwa bacewa ainihin shafaɗi wanda hilafil aula sabanin abin da yi yannan wurin zai iya kasancewa idan mutum ya ja dogwayen surori wanda zai tun daga lokaci farkon lokaci ya fara sai ya ja karatu har sai da ainihin shafaɗi ya bace babu laifi a gare shi aiki ga wannan ainihin hadisi kamar ainihin sallan isahi idan mutum ya fara da bilgalas da lokacin addakwai wuja-wuja akwai sauran duhu-duhu cakula da haske sai ya ja dogon karatu a karanta dogon sura ko a kai karatu mai tsawo har sai da aka je zuwa ga isfar wayewar sahi ya tas wannan babu laihi a ciki saboda ba fara sallan ba a ƙarshen lokaci an fara sallan ne a farkon lokaci me ya kai zuwa wannan shine dogon karatu sannan hadisi na hudu hadisin anas ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal idza quddima al-asha fabda'u bihi qabla salati al-maghrib wa la tu'ajjilu an asha'ikum wa fi lafzin min hadisi aisha idza uqimat as-salat wa hadara al-asha fabda'u bil-asha wa huwa sarihun fi jawaz ta'khir salati al-maghrib ila ma ba'da at-ta'am ba'da dukhul waqtihi wannan hadisin cewa idan aka gabato da abinci kuna da bukatun cin wannan abincin akwai yunwa to a gabatar da wannan abincin sai a shiga sallah kamun bayani akan lokaci akan gabatar da wannan abincin don samun sukuni da nutsuwa sannan sai a yi ainihin sallan magariba a cikin wani ruwaya cewa idan aka tada sallah ko lokacin sallah yayi kuma aka kawo abinci to ku hara da wannan abincin kamun ku hara da sallah nan wurin idan kuka ce ga lokacin magariba yayi sai aka kawo abinci kuna da bana da bukatuwa zuwa ga wannan abincin sai aka ci wannan abincin wani yana nuna cewa in akwai wani uzuri aka jinkirtar da ita zuwa wani lokaci kaɗan wannan yana nuna halaccin jinkirtarwa in akwai wani uzuri ila ma ba da dukulu wakatihi bayan ainihin shiga shi lokacin shi lokacin magarba sannan hadisi mu'aza na hukani yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib ya kasance yana sallan maghriba thumma yarji ila qaumi sai koma zuwa ga ainihin mutanen shi fa ya ummu idan yayi haka ya zamanto shine ainihin limamin su to shi ma zai sallah ne kusan mi shafaɗi ya kusa ainihin bacewa idan ya aka yi sallah da shi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon lokaci to zai koma ga mutanensa ya ja su sallah to kaga zai je shafaɗi ya kusa bacewa nan wa'annan hadisan guda biyu ko uku na ƙarshe suna nuna in akwai wani uzuri aka ja sallan har zuwa lokacin shafaɗi babu laifi wanda yana nuna cewa ashe shafaɗin ko ɓoyewar shafaɗi shine ƙarshen lokacin sallan magarba tunda ya halitta a yi ta zuwa ƙarshen shafaɗi amma wani lokaci ya yi shine farkon lokaci wanda ya ba da halarci kenan yana nuna cewa ƙarshen lokacin zuwa ga ainihin ɓoyewar ainihin shafaɗi ashe idan babu wani uzuri ko babu komi haka nan ka jinkirtar da sallan magarba kana zaune to akwai laifi in akwai kuma wani uzuri da zai sa ba jinkirtar da magariba ko ba a tada ta ba ko kuma jinkirin zuwan liman ko wani abu makamanci haka ko kuma kin samun ruwan arwalla sai gab da lokacin magariba an yi arwal an yi kiran sallah kuma gashi an samu ruwa mutane suka fassama zuwa ga arwalla kaga za su ɗauki wani lokaci duka irin wa'annan uzurrukan za ya ba da damun cewa za su sallaci sallan bayan lokacin ya riga ya shiga kuma ya tahi har zuwa harkon ɓoyewar shafaɗi me yasa suka yi haka saboda akwai wani uzuri da wani dalili wannan yana nuna halaccin cewa idan suka yi sallah a cikin wannan lokacin da suka jinkirta da magariba sallar su ta yi saboda uzurrukan da ya aka ya gabata amma asali sallar magariba ana so a gaugauta ta shi yasa malin yace yustahabbu ta'jilul maghrib an so gaugauta ainihin sallar magariba me dalili shine فعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسنce muna yin sallah magariba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayansarif ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi dayanmu zai sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gama sallah karatu ɗaya ɗaya a cika ruku'i da sujada har a gama wannan sallar idan ɗayan mu ya wuto da zai gefa kibbiya yana ganin wurin da kibbiyar shi ta hada ma'ana akwai mi akwai haske ma'ana ɗayan mu innahu la yubsiru mawaqi'a nabli yana ga wurin haduwan abun da ya jefa na kibbiya ma'ana ana gama sallah akwai mi akwai ainihin haske kenan haka aka so in dai ba wani uzuri ba zai kai a jinkirtar daga rana ta riga ta hada to lokacin magariba yayi lokacin mai bude baki yayi wani uba bin amir a cikin duka wannan bangaren na gaugota magariba annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa la tazalu ummati bi khair أو على الفكرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم cewa al'ummata ba za ta gushe ba tana cikin alkhairi al'ummata ba za ta gushe ba lahiyar talau cikin addininta ko kuma tana bisa kan fitara tana bisa kan tafarki gyararre wanda babu kuskure a ciki malam yu akhirul magriba matukan ba su rika jinkirtar da magriba ba hatta tashtarika nujum har sai ainihin tauraru sun rika hadewa ai har sai tauraru sun rika hutawa ana ganin su gehe dake wannan dalili ne akan cewa mi ana so a gaugauta sallan magariba ana so a gaugauta sallan magariba sannan kuma hujja ce akan wanda suka ce sai ta nuna idan ko ce sai ta nuna in aka ce wanda suka gaugauta yin sallan magariba ba za su gushe ba cikin alkhairi ba za su gushe ba suna akan fitira gyararriya gyararriya suna musu kan tafarki madaidaici kenan wanda ya jinkirta da gangan baya samu ne wannan alkhairi kuma baya akan wannan ne kan wannan fitira tare da cewa umarnin cewa sai ta na fikihu ne na hanya kawai amma na ilmance in babu wani uzuri to babu wanda yake a jinkirta magariba har sai rana ai sai har sai rana ta nuna ai sai ta hada har sai ja ya bace an riga ganin harkon tauraru duhu duhu ya zo a lokacin da za ku yi sallar magariba wannan game da ainihin lokacin sallar magariba da kuma lokacin shi na halacci da lokacin shi na ƙarshe tare da cewa kamar lokaci guda ɗaya ne amma farkon shi shine haduwar rana ya ake gadewan haduwar rana shine ɓascewan kaskon rana a gabanka in kana cikin wurare in kaga babu haske a yammaci ya ɓace hasken rana mai ɗillawa sama kuma ka juya gabas kaga cewa duhu ya ware gabatarwa to koda kana cikin dogayen gidaddaji wannan yana nuna cewa rana ta hada rana ta hada kenan harkon lokacin wannan shine sannan lokaci ne dan kadan ana so a ribace shi da harkon shi da zuwa karshen shi duka kadan ne shine kwatankwacin yayin da mutum zai iya yin arwalla yayi tsarki ya sanya kayan sai fito da gida je kiran sallah ya zamna yayi sallah ya tada sallah yayi sallah wannan lokutan da zai ba shi dama ya aikata wa'annan ayyukan shine karshen lokacin sallan ne magariba sannan kuma babu laihira ko wani uzuri na kamar abinci ko na wani aiki ko na abu wanda ya bujiro aka jinkirtar da sallah har zuwa ta, ai har zuwa lokacin ɓoyewar shafaki babu laifi in akwai wani uzuri babu laifi in an ja dogon karatu daga harkon sallah har zuwa ainihin ɓoyewar shafaki ba a gama sallah ba babu laifi shi ma haka nan an so gaugauta sallar magariba al'umma ba za ta gushe ba tana cikin alkhairi matukan tana yin sallar magariba a farkon lokaci matukan ba ta jinkirta sallar magariba ba Allah ya samu dace sai na hudu shine salatul isha lokacin sallar isha'i al'isha ismu da awwalin zalami min al-maghrib an ce isha'i shine farkon duhu wanda ke gabatarwa min al-maghrib ila al-atma daga ainihin sallar magriba zuwa ga ainihin sallar isha'i ko kace atma farkon dare وسميت الصلاة بذلك أن سنيا وصلي إشائي دغنن سونا تيوا إشائي لأنها تفعل في هذا الوقت سوى أنا أيكتا تأتكم وانا اللوكة bayan bacewan shi na rana tun daga wannan bacewan shi har zuwa sulusi na harko na dare to wannan lokaci ne na sallan isha'i za a yi sallan isha'i a ciki nan duhu yayi tauraru su huto wa yuqalu lis-salati aidan al-isha'il akhirah ana ce mata da isha'il akhirah ita ce ne كما في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى الإشاء الآخرة نمنوني قماتا دا سكيزوا مسلاتي دوا دا تسنى عينهن تراري ترارين دا دا تاوچي دا أجي تو كر تزو تحلل تسلي إشاء تقرشي in ta zo magariba da ta koma yi ta sanya turare to ta zauna a ainihin gidanta sallanta a gidanta yayi idan ta zo masallaci kuma ba ta yi balaki haka nan in ta nemi ta zo masallaci kuma ba za a hana ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana mata bayan Allah idan sun ce za su yi masallaci ويقال كذلك لها أتمة أنا تيمة الأتمة كما في قوله ولو يعلمون ما في الأتمة والصبح لأتوها ولو حبوا cewa annabi yana magana sallallahu alaihi wasallam a game da munafikai wanda ba sa son zauwa sallar isha'i ba sa son zauwa sallar sai sallar asuba saboda a wancan lokacin babu hutulu ba yanzu sallar isha'i ta zama kamar rana ne haka nan sallar asuba ta zama kamar rana ne kowa yana ganin kowa amma wancan lokacin duhu ya shigo ba a ganin wanda ya zo guda masu ba ta dame su ba suna yi ne kawai don ganin mutane tun da yanzu ba a ganin su shi kenan za su zo sallar isha'i in ma ka ce bai zo ba ta cikin mutane ne da duhu kowa ya nemi ba ka ganin shi haka nan da asuba ba ka iya gane shi yasa tana da wahala a gare su ba sa son zauwa wannan sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ko wannan sallolin suna da dimbin falala yake cewa da sun san alkhairan da suke cikin su da mutum ko da bai iya tashi ne sai da jin ciki da ya ja cikin shi yayi gurgurtu ya zo sallar isha'i mun gane cewa la'atawhuma walau habwan cewa ko da da bus iya tahiya da kahonsu da bus iya dingishi su ta yi sai dai su ja cikinsu ko su ja jinjindi su zo da sun zo sallar isha'i da sallar ainihin asuba in sun san irin falalar da suke ciki wannan dalili ne kai tsaye duba da kasancewa an ce mata atima sallar isha'i da ainihin sallar sahi sannan kuma falala ne ga ainihin wa'annan sallolin sannan kuma kira ne kai tsaye gare mu kar mu yi wasa da sallar isha'i da sallar asuba kan yi wasa da su saboda yin wasa da su da kin fitarwa yana siffanta mu da siffofi na munafukai Allah ya tsare mu sannan kin zawwa wannan sallolin yana sanya mu yi asaran wani alkhairi mai yawa wanne ne alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya boye ya boye shi dan mu yi kokari mu yi ijtihadi dan samu wani alkhaira ta da mun san abin da suke cikin su na alkhairi da mun zo su sannan karka yi wasa da sallar isha'i karka yi wasa da sallar la'asar da sallar isha'i da sallar asuba karka yi wasa da ita لكن قد ورد كراهية ذلك في حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سام كرهن تنكرا تدعينهم العتمة لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء cewa kan larabawan kauye su jirinjaye ku akan kiran sallar da suke masallar dare sallar duhu kan wannan ya rinjaye kuma ku daga kiranta da haka nan a sunanta sallar isha'i wa hum yu'tamuna bil ibli ay wa tahqiq anna itlaq al atma ala al isha khilaf al aula cewa wannan sallar da atma duk da abu ne wanda daga an ta suna ganewa to amma sabanin al aula ne abin da yake abinda aka yi shine a kiraye ta da sallar mi da sallar isha'i wanne ne farkon lokacinta farkon lokacinta shine dukkan malamai sun haɗu a kan cewa sai dai wanda suka ɗaiɗaiku da suka huta daga cikin wani ijima'i ala'adda awwalin lokacin isha'i da akira iza gaba shafaku mahi yawan malamai kusan ijima'i in ban da ɗaiɗaiku cewa duka sun tsaye akan cewa lokacin sallar isha'i na farko farkon lokacin sallar isha'i yana farawa yayin da shishin na rana ya bace kaga daga shishin na rana ya bace idan baka yi sallar magariba ba ka jinkirtar da sallar magariba da gangan har sai da lokacin isha'i ya fara lakinnahum ikhtalafu fi shafaqi sai suka yi sabani akan shi asalin shafaqi fa jamhur wani ya shafaqi gaba ɗayansa lokaci ne ko kuma wanda shaidar rana jamhurin malamai sun ta akan cewa annahu annahu al-kumra shine wannan shaidar rana da zata bari wa abu hanifa wa jafar wa auza'i qalu hiya al-bayad ba'da al-humra wa suka tayi da wannan malamai suka tayi akan cewa a a ba shi ba ake ce mashafaq idan shafaqi ya riga ya bace ba a gashin rana to akwai wani wari haske kamar mudawa alfijir na na na na wani biyu za ga wani haske ya zo wari to wannan shine ashafaq a wajen su ba koye wani jajjara rana ba to sabani ne dan kadan wanda bai takara ya karya ba saboda shi wannan warin baya zawa sai mi sai shafaqin ya bace wanda suka tsaye akan cewa koyewar shafaƙi shine wannan to za su haɗu akan cewa da dajen nan ya ɓace to abinda zai biyo baya wannan warin daga wannan warin abinda zai biyo baya shine duhu shine duhu qultu wal awwal huwa sawab amma dai magana wadda ta yi inganci shine na farkon cewa abin da yake nuni akan warkon lokaci shine ainihin boyewar shafaƙi ai boyewar shi na rana shi ake nihi لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم abin da ke tabbaci cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallahi na gaba shafa yayi sallah yayin da shafaqi ya bace wannan jin rana wa qad ulima kullu man lahu ilmun bil matali wal magharib anna al bayad la yaghibu illa inda thuluth al layl kaji cewa diyawa daga cikin wanda suka san ainihin mahaɗar rana da haɗuwanta cewa shi wannan sauran hasken baya ɓacewa kwata-kwata a daina ganinsa har sai zuwa ainihin sulusi yanzu akwai duhu amma bai hanawa a samu wani ɓangare na sauran mai wannan haske inda ya kai duhu gaba ɗaya to sulusi na harko na dare ya fara kenan sulusi na dare na harko ya fara kenan وقد ثبت في حديث عائشة أنهم كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول cewa sun kasance suna yin sallan isha'i daga kwacewar shafaƙi zuwa sulisi na harko na dare kamar ka raba daga haɗuwar rana har zuwa hudawa alfijir ka awa nawa ne sai a raba shi gida uku kishi na harko shine sulisi awoyin da na harko shine sulisi na harko sulisi na biyu shine kishi na biyu awoyi guda awoyi na harko kishi na harko da kishi na biyu haka nan zuwa na ainihin uku akhir waqtu akhir waqtu al-isha'i afwan sai magana ta biyu ko magana ta biyu akhiruhu nisful layl wani sun tai akan cewa karshen lokaci shine mi shine nis na tsallake ko ha na'am shine cewa ya tabbata a cikin hadisi Aisha cewa sun kasance kanu yusalluna fi ma baina an yagiba shafa sun kasance suna yin sallah tsakanin بوي والشفق إلى ثلث الليل الأول فصح يقينا أن الشفق الحمرة أنا دليلي نيمي كرفي أكجا أبندا أكيني دا شفق شيني الحمرة للبيات بعينهم والنموري با ديكي بيوا بايرانا يا يا زم فهمتها كأبندا أكيني مالا cewa shi wannan mari ba zai bace ba sai sulusun laili gaba daya wani farko ya fara zai bace duhu gaba daya shiga to in sun kasance suna yin sallah tsakanin boyewar shafaqi da hori wanda zai zo bayan ainihin shafaqi to yana nihin cewa ashe abinda ake nihi da shafaqi shine al-qumra shine al-qumra tunda wannan wari in aka ce yana tare yana bacewa ne da sulusi na farko na dare to sulusi na farko na dare kwa yana zauwa tare da wani bangare da shi har ya bace gaba daya kenan in za mu ɗauki wannan lokacin daga sulusi na farko na dare har zuwa ainihin koyewar shafaƙi to yana nihin kenan shafaƙin ba horin nan ba an da nan ne kenan har yanzu ana cikin sulusi saboda a cikin sulusin akwai sauran farin da yake zauwa bayan ainihin shafaƙi wannan dalili ne akan cewa abinda ake nihi da shafaɗi abinda jamhurin malamai suka ta yi shine wannan jizar na rana shine wannan jizar na rana ƙarshen lokacin sallar isha'i shi ma malamai suna da maganganoni manya-manya kamar guda uku a game da ƙarshen lokacin sallar isha'i zan karanta su a gurguje na farko shine akhiruhu ila sulusul layli cewa ƙarshen shi har zuwa ainihin sulusi na dare sulusi na dare na farko وبه قال الشافعي في في الجديد معناه جديد عين بينا ده عين مذهب القديم ومذهب الجديد هو فتاوى الجديده وكما الفتاوى القديمه الا ان عنده وقت الاختيار هذا هذا المذهب لكن الذي صرح به في الام ام شيبتا الى الاتكلم النووي انه اذا مدى الثلث فهي فهي fa'ita ko cewa abin da yake nihi cewa zuwa ga sulusi ainihin na dare tare da cewa a wajen shi lokaci zaɓaɓɓe shine farkon ainihin lokaci bayan ainihin ɓacewar tsafi tare da cewa ya bayani karar cewa in sulusi ya riga ya huta na ainihin dare to wannan sallar ta riga ta zama kamar ramuwa an huta daga cikin ainihin lokacinta abu hannufa wal mashhura al mazhab al malik da abin da yake shahara a mazhabin malik wanda aka yi fatawa a kansa wa hujjatuhu hadisi imamatu jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suka dogara a kansa cewa har zuwa sulsi na harko na dare saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam jibril yayi sallah tare da shi a lokaci na biyu har zuwa sulsi na dare magana ta biyu ko fatawa ta biyu ta malamai akhiruhu nisful layl karshen lokacin isha'i yana kai har zuwa tsakiyar dare ka raba dare tun daga faduwar rana har zuwa kudan alfijir a raba shi gida biyu kenan har awoyin nan tun daga farkon koyewar shafaki har zuwa ainihin wa'annan awoyi wa bihi qala sauri wa ibn mubarak cewa yana kaiwa har zuwa mi tsakiyar ainihin dare wa ashabu ra'i illa anna inda ashabu ra'i yajzi'u ba'da a wajen saura daga cikin almajiran imamu abu hanifa cewa ya halitta a yi ainihin sallan ba da gu bayansa ma'alkaraha tare da karhanci a yi farkon lokacin shi yayi amma aka kai har zuwa tsakiyar dare bayansa to ya zamanto lokaci ne wanda ke na karhanci ba a so ba a yi sallan a wannan lokacin وإن الشافعي هو وقت الاختيار وأنه لا يفوته إلى الفجر cewa magana ta biyu baya wucewa sai ainihin alfijir ya keto wannan kuma kaga ya wuce ainihin sulusi na ya wuce nisb na dare hujjar shine hadisin Abdullahi bin Amr allazi taqaddama cewa waqtul isha'i ila nisfil layl al-awsat lokacin sallar isha'i yana kaiwa har zuwa lokaci na tsakiya na dare da kuma hadisin Anas akhara annabi sallallahu alaihi wasallam al-isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jinkirta sallar isha'i ila nisfil layl har zuwa ainihin tsakiyar dare har zuwa tsakiyar dare haka na an samu Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rubuta zuwa ga Abi Musa al-Ash'ari lokacin ya kasance khalifa an salli al-isha ma bainaka wa baina thuluth al-layl kai sallar isha'i tsakaninka da kai da ainihin sulusun na dare wa in akharta in ka jinkirta ma to ila shatril layli zuwa ainihin nisfi na dare la takun wa la takun min al-ghafilin kar ka kasance cikin wanda suke gafalallu wannan kenan sune shine magana ta biyu cewa lokacin zai kai har zuwa bayan sulusi na farko na dare zai kai har zuwa tsakiyar ainihin dare tsakiyar dare wannan lokacin yana ta yi alayata hal sallan isha'i ana so a jinkirta ta a jinkirta ta kamar yadda zai zo mu karanta can gaba ana so a jinkirta ta sai dai in akwai wa'ansu larurori wanda suke sa a yi ta ainihin warkon lokaci ita sabanin sauran salloli ana so a jinkirta ta ainihin kaɗan wanda daga an yi ta mutane su kai gidajen su su kwanta sai kuma kar su zauna cikin wani zance da sauran tadi sai gobe sai sallar asuba kowa ya koma ainihin gidan da yanzu wanda zarfin na rayuwa na yanzu ya sha bamban da irin wancan lokacin ƙarshen ta gashin girta ma kai da lajar zafi sallar mutane ta yi zafi gace sai ƙarfe tara yanzu ko ƙarfe goma to daga rayuwa ina ji wanda za su taura kaɗan ne magana ta uku shi ne akhiru hukulo alfashir wasu daga cikin malumin suka tsaye cewa a'a lokacin yana kai har zuwa hudowar alfijir walau da zaire ikirar ko ba tare da hali na larura ba wannan shine abinda imam ata da tawusu da ikrima dukkan su wannan manya-manyan malamai ne kuma kowanne yana da ainihin hujjoji a kai da hujjoji a kai wa dawud wa huwa marwiya an ibn abbas wa abi huraira wannan magana ta karshe cewa an ruwaito ta daga ibn abbas da abu huraira wa ikhtarahu ibn munzir ne hujjar su hadisi abi qatada marfu'an إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ba jinkirtawa ba ne don mutum ya jinkirta sallah har zuwa ainihin wannan lokacin ai har zuwa hudawa alfijir amma abinda ake nihi da sakaki shine mutum ya ƙi yin sallah har sai wata sallan ta shigo ta shige ta saboda ita kuma lokacin isha'i tsakaninta da sallar da zata zo bayanta akwai tazaran lokaci shine sallar sahi babu wata sallah da za a yi sallolin dare sai an kai asuba kaga awoyin suna da yawa qawluhu laula sannan kuma da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati yayin da annabi ya jinkirtar da sallah har su gare ce as-sala ya huto yi sallah sai shi ce laula ana ashqa ala ummati in ba dai in tsananta buga al'umma ta ba la akhartu al-isha ila shatr al-layl da na jinkirtar da sallah har zuwa rabin dare qalu wa huwa dalilu ala annahu la haraja wannan dalili ne akan cewa babu laifi babu laifi a game da ainihin mai sallah alaman akharaha ila shatr al-layl ga wanda ya shinkirtar da sallan har zuwa ainihin rabin dare wa idza kana furujuhu ilayhim ba'da intisafil layl in ya kasance hutawarsa bayan rabin dare ne fa salatuhu ba'da shatr al-layl sallar shi zata kasance kenan bayan rabin dare wa in kana kadhalika sabata anna waqtaha ila tulu'il fajr ko da hakan ya kasance cewa lokacinta yana iya kaiwa har zuwa ainihin fudawan alfijiri hadisi na biyu ma shi ma yana bayani akan akan ainihin yana bayani ne akan gaugauta yin sallah in ba da jinkirta sallar isha'i in ba da kuntata ba akan al'umma ta ba da na umarce su da yin sallah da na jinkirtar da wannan sallar har zuwa ainihin rabin dare ويستحب تأخير العشاء أن سو جنكر تسلل العشاء قد ورد في تأخير العشاء أخبار كثيرة صحة akwai hadisai masu inganci masu inganci sun zo da yawa akan halaccin ko musabancin jinkirta sallar isha'i ko mazhabu aksaru ahlul ilmi wanda shine kuma mazhaba ta mahi yawa daga cikin ma'abuta ilimi daga cikin sahabbai da tabi'ai shine wancan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula ana ashqa ala ummati umma da in tsananta wa al'umma ta la amartu an la amartu an yu'akhiru al-isha ila thuluth al-layl da na umarce su jinkirta sallah zuwa sulusi na farko na dare au nisbihu ko kuma zuwa ga tsakiyar dare wannan kuma dalili ne akan cewa kai a matsayin limami sai ka dibi ainihin halin da mamu suke ciki a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada musu falala na wannan sallar amma ba kullum ba aka rika yin tarabin dare kaga da ya jinkirta saboda ba su saba ba har suka riga ambatawa cewa lokaci lokaci yayi lokaci yayi sai ya jinkirta ce a wannan shine lokacin ta kenan inda san samu ne a jinkirta ta har zuwa ainihin sulusi na warko na dare kamar ka ce zuwa karhe tara zuwa tara da rabi ko zuwa goma wannan duk ana cikin sulusi na warko ko a ƙara jinkirta zuwa gaba daga an yi ta karhe sha ɗaya shi kenan sai kowa ya kwanta amma in akwai tsanani da kuntatawa ga wanda suke mamu da kuma halinsu to an baka dama a matsayinka na limami ka sallace ta a farkon lokaci yayi yayi shine cewa in ba dan in kuntata ba yana yana nuna cewa mai yawan lokaci an sallace ta a farkon lokaci wannan sallar isha'i take da shi sannan an karhanta yin barci kamunta wal hadisu ba'daha da kuma yin zance bayanta nan can wancan lokaci daga an yi sallah an jinkirta ta mutum ya tayi a yanzu ma in dai ba wani al'amari ba gare ka baka da wani sha'ani masu girma ba wani tattauna na addini ba ba wani abu wanda ya shayi dole na neman abinci ba in kai sallar isha'i kawai ta gidanka ka kwanta in sha akwai wahala ko so da rayuwar ma a yanzu baka iya kwanta yi ka zo fada wani yana bakin mai shago wani yana bakin mai shayi wani yana bakin mai mai wibi ga wata fitina da ta zoma kai baka je gidanka ka kwanta ba ka zo ka yi ta wibi wajen awoyi nawa ka gaji ta ma ka gaza tashi sallan asuba ta ka gaza yin shafi'i da wuturi saboda gajiya da kai ka yi tabin yan tiktok sun samu kudinsu ka kuma ka bata lokaci kawai kana ta bi ka yi ta wuce wannan ka yi ta wuce wannan wallahi wannan fitina ce mai girma wannan wifin fitina ce mai girma kaya ne na amfani idan an yi amfani da shi wurin da ya dace a yi kasuwanci a nemi ilimi a yi bincike da sauransu amma yadda ya mamaye 'yan makaranta da yadda ya mamaye 'yan lakon gaskiya fitina ce mai girma wanda kawai yaro ya gefa kaye ya zo wifi ya yi awa biyu ya koma gida ya gaji babu zancen lison in makaranta ce babu zancen karatu a gida sai dai na makaranta daga ya samu ɗan salula iya wifi kawai ya tsaye wifi ya tsaye ya yi ta yi kaga su wanda suna amfani da shi yana cutar da su amma wanda suke bincike a kai wanda suke sana'a ciki wanda suke harkoki na hada-hada da sauran na yau da gobe abu ne na alkhairi amma gaskiya yana cutarwa ga wanda suke yara sosai gaskiya in akwai ikon hana su da amso wannan salulan gaskiya a amshi wannan salulan sau tana cutar da ainihin tafiyar da su da tarbiyyarsu da kuma abubuwan da ake kallo babu kaidi in kai babba ne kana jin tsoron Allah kana da kaidi kana da daga an sako wani abu sai ka wuce wannan abubuwan da za a sako bakka da iko a kansa kana neman wani abu kawai sai wani abu ya shigo daga ka saki ka bude wataran hannunka wajen taba zai bude wani abu kuma sai ka shiga wani abu daban gobe kuma sai a sake turo maka wannan abu inan in yaro ne zai iya jayuwa zuwa ga kallon wannan abu an samu ta hanya babba ta ainihin gurɓata da tarbiyyarsa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ya kare mana zuriyar mu ya kare mu ya kare mana zuriyar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan muka wani daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mana yayin mu Allah gafarta mana malumin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum